أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka masu sauraron mu ina sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun dawo ci gaba da wannan fasarar karatun fasarar littafin kawaidi wanda insha Allah za mu dora wanda yau kuma in Allah da za mu da kammala shi wanda wannan shine halkan mu ta goma sha hudu a wannan karatu ne littafi na kawaidi saboda haka muna nan karshe karshe wanda muna cikin bayanin da Imam Al-Aufi ya kawo ne to shi ne wanda za mu tashi yau a farkon farillai na alwala wanda mai magana akan farillai na sallah to shi ne malam ya ci gaba da cewa wa amma fara'idul wudu'i amma su kuma farillan alwala fa sab'atun bakwai ne za mu karanta sai a dawo daga ba sai a bayani kamar yadda mun kasa yi a wa amma fara'idul wudu'i amma farillan alwala fa sab'atun bakwai ne ghaslul wajhi wanki huska wa ghaslul yadaini da wanki hannuwa ilal mirfaqaini zuwa gwiwa hannu wa mashur ra'asi da shafar kai wa gasulur rijilaini da wanke kafafuwa ma'al ka'abaini tare da idanun sau wan niyyatu da niyya waddalku da ciccudawa wal fauru da gagotawa to wannan sune farillai na ita alwala din zamu ƙara bayani yanzu shine yace farillan alwala guda bakwai na farko gasulul wajhi wanke huska saboda aka wanke huska a wajen alwala farilla ne idan mutum yayi yi alwala bai wanke huska shi gaba ɗaya ba to alwala shi ba ta yi ba kuma alwallan huskan nan bangare biyu take akwai wajen tsawo akwai wajen fadi tsawon huska shine da bakin matsirar gashin kai inda gashin kanka yake in dai ba san ko gare ka ba gashi dai na daidai wanda na al'ada mai wanda wanda ba ba mai san ko ba to da bakin wannan gashin abin da ya kawo karkashin haɓaka to shine abin da afarilla na shi shi a tsawon huska fadin huska kuma da bakin wanga kunne zuwa ga wancan kunnen shi kuma shi a fadin huska to dukkan su gaba ɗaya wannan tsakanin shi aka son ka wanki shi a farilla ne sannan wa gasulul yadaini da wanki hannu a ilal mirfaqain zuwa ga malafiqai wato wuyan gwiwa hannu kenan wato shine ka wanki hannun ka tunga nan har zuwa ga gwiwa hannu wato shi da kace marafiqai kenan to wanki wa hannun din to wanki wa da abin ne hannun din kuma yace wa gasulul jinin ma'al ka abin tare da idanun sa ilal mirfaqain kai yace zuwa malafiqai wasu kuma suna cewa ma'al mirfaqaini sai ka hada ma'ana har cikin su bakin gaba din ta shigo cikin wankin ita ma sannan wa mashur ra'asi da shafar kai shafakan kuma an sani bangare biyu ne in zaka shafa kai kasan zaka dauka da wannan farkon gashin kanka ka dauka kai baya haka kaga kiyaye wuyanka to shi aka yi da farilla ne wannan dawowar da zaka yi shi kuma zai faɗa mana hukunci ne can gaba amma wannan shafa guda ka dauka da bakin goshinka abin da ya dauka bakin gashin ka kenan abin da ya dauka ya baya ka shafa kai can baya din har zuwa ƙarshen haɓaka to shine shi a farilla sannan sai wa gasulur rijilaini ma alka'abaini tare da wanki wato an wanke kafuwa tare da idan sau suma shi ma farilla ne saboda haka dole ne wato wanke kafuwa tare da idan sau an sai idan sau dai su ne waɗannan kasusuwan nan guda biyu waɗanda annan ne a karkashin kwabrinka nan to su ake nufi da wannan to ka ka shigar da su suma cikin wanki shi yasa ce ma'al ka'abe ne ba ilal ka'abe ne ma'al tare da idan sau su har da su aka so ka wanke sannan wani yato da niyya kamar yadda aka san niyya da ma ita ce asuli cikin komi niyya alwala din to farilla ce kuma kamar yadda muka sha magana niyya dai ba ko can ana nufin wai sai ka hodi ga baki na waito kaza ba a'a ko baka hodi ga baki ba in dai ka yi niyya cikin zuciyarka yayi ba matsala sannan waddal ko da cicudawa ya zama kana zuba ruwan kana cicudawa wajen alwala to shi ma wannan cicudawa din farilla din ne saboda shi zai ba da damar duk jikin naka ya game ruwan su game lafiya ba tare da an samu watan wani wuri bai samu ruwa ba sannan wal fauru da kuma gagotawa wato ya zama sadda zaka zaka yi ainihin alwallat kada ya zama kana alwalla kuma kana ajiwa ka tai kana yin wani abu ka cikin alwalla sai ka aji ka tai ka wani abu kaza sannan ka dauka ci gaba ba a son haka nan in ka fara ka ci gaba da abu ka sai ka kammala sannan to shine ma'ana gagotawa din to wannan shine farillan alwalla sai sunnoni yace wa amma sunnanuhu amma sunnoni ita alwalla fa thamaniyatun takwas ne gasulul yadayn wanke hannuwa walmalmar da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istintharu da fyacewa wa mashul uzunaini da shafar kunnuwa wa tajdidul ma'i da sabunta ruwa lahu ma gare su wa raddul yadaini da juyowa da hannuwa fi mashir ra'asi a cikin shafar kai wa tartiba da jirantawa to wannan shine farle na ita alwala din ai sunnoni kai na alwala shine malai yace sunnonin ta ita kuma guda takwas ne na farko yace wanke hannuwa wanke hannuwa nan yana rufi ne wanke hannuwa zuwa ga ainihin wuyan hannunka bakin nan ne ku'u kenan shine wanke hannu bakin nan zuwa wuyan hannunka to shi sunna ne sannan kurkurar baki sunna ne mun faɗa can karatu na baya kurkurar baki ka zuba ruwa a cikin bakinka in ka zuba sai ka kurkura kurkura ka zuba ko baka sa yatsan ka ciki kan murmurza ba yayi kurkurar bakin naka in kai haka ne kai haka na hasu uku to dama shi wannan sa yatsan da aka yi wasu suna yana yi ne saboda an ce ai asawaki shi yasa sai mutane suna yi din suna sa yatsa sa yatsan ba wai laifi bane an gane yawa amma dai ko ba baka sa yatsan ba in kai wanke alwal naka yayi sannan wani sun shaku da shaka ruwa shaƙa ruwa kuma shine ka fisge ruwa da numfashinka a cikin hancinka kenan amma ba kuma shaƙawa da zaka za ta cutar da kai ba a shaƙawa da kamar yadda an kasa ba to shine shaƙa ruwa sannan wal istintharu da fyacewa wato shine ya zama ka sa hannunka manuninka da kuma yatsanka manuni da babban yatsa na hagu hannunka na hagu kenan sai ka aza bisa ga hancin naka sai ka fiyata kamar yadda ka san kana fiyatan majina sai ka dan fiyata haka nan wajen fyacewa to shi yake nufi to yi ne sunna ne a cikin alwala wa masul uznaini da shafar kunnuwa su ma su ma ka shafi kunnuwa sunna ne an sani kuma shafar kunnuwa manunin ka yatsan ka manuni sai ya zama ya bi cikin kunnan naka ya shafa babban yatsan ka kuma sai ya biyo ta bayan kunnan naka shi kuma ya shafo shi kuma can bayan kunne to haka ake bukata ka shafa kunnuwan naka sannan wata jadidul ma'i lahuma da sabunta ruwa gare su watan kunnuwa din ka san ka shahi kai sannan sai ka shafi kunnuwa to kar ka ce wai sanyin ruwan da ka shahi kanka da suwa da su za ka shafar kunnuwanka a'a ka canza wasu sabbin ruwa haka ake bukata shine sabunta ruwa gare su din sannan waraddul yadaini da juyar da hannuwa fi masiyar ra'asi a cikin shafar kai idan ka zo shafar kai to in kai wannan tayammum faɗi na ɗazu ka ɗauka da bakin matsalar gashin kanka ka yi can baya zuwa kewayen kashi a falilla to yanzu nan dawowa ya gani daga can kaga za ka dawo kuma har zuwa ga inda ka ɗauka da nan farko din to wannan dawowa shi sunna ne sannan wata tiba da jerantawa kamar yadda aka bukata kamar yadda ka zo in ka zo alwala ka fara wanke hannun ka zuwa kugu sannan kurkurar baki sannan shakarwa sannan fyacewa dai har zuwa ƙarshe to wannan jerawa din shi ma sunna ne to malam ya kare mana magana alwala kenan sai kuma yanzu zai mana magana akan sha'anin wanka shi ma duk inda an kai magana da wanka wankan da ake nufi irin wankan janaba ake nufi wankan haida wankan nifasi in sun doki to su ake magana to shine yace wa amma fara'idul gusli amma farillan wanka su kuma fa khamsatun biyar ne na farko ci anniyatu niyya waddalku da cicudawa wal fawru da gaugotawa wa takhlilu sha'ri da tsaitsaye gashi wa dagasu madfurihi da mammatsa kitsatsen shi wanda a kitso a mammatsa shi da ruwa su shiga shine wa dagasu madfurihi da mammatsa kitsatsen shi shi gashin to wannan shine farillai na wanka din wato shine farillan wanka wato yace na farko niyya mutum yayi niyya wajen yin alwala wajen yin wankan saboda haka zaka yi niyya kamar yadda an ka sani in ka faɗi ga baki in ma baka faɗi ga baki ba da niyya ka ta zuciyarka ita Allah yake amfani da ita ba dole sai ka ce da wayatu gusul janabati fallar fa da sadaka ba ko ne ne a'a ko baka yi ga bakin ba in dai ka yi niyya cikin zuciyarka zaka yi wankan janabat wankan naka yayi ko kamar yadda muka ba da labarin zuwa maulana shehu ibrahim yasar radiyallahu anhu a Kano wanda ana zaune a ana majalisi kawai sai ga wani daga cikin malamai sai ya tashi ya fita yana yana dawowa sai ya dawo duka jikin shi ya jiki shi wanki tambaye shi lafiya yace ai mancewa yayi ya yi wankan janaba ne ɗazu ya mance bai yi niyya ba shi yasa ya koma yanzu ya canzo ya ce yanzu an ka zuwa ma ka sa an ka a zuwa ma ruwa ka je makewayi ka yi wanka duka duk baka yi niyya ba cikin zuciyarka kuma haka je ka yi wankan wai na shewa yana so ya tabbatar mai to ai niyya da ya cikin zuciya ta akan wanda ya tabbata baki ba kasan shewa saboda ilimin shi ya wayar da malamai kwarai da gaske akan wasu al'amura sosai da gaske na addini to shine wato niyya ita ake amfani kenan a zuciya ita ce Allah ke amfani da ita sannan waddal ku da cicuda ka tabbatar da ka cicuda ko ina ruwan naka ka cicuda ya game jikin ka watan ka cicuda da ruwa jikin naka ya shudu da kyau to farilla ne shi yasa za ga wani lokaci wankan dan na janaba wasu na wasa da shiya musiba ce rashin yin wankan janaba karama ba wanda kamar yadda an ka taba samu wani lokaci wanda yake ga man wai shi mace ce fa tana nan da ƴaƴa har da jikoki maru ta kai gare su wai ita gaba ɗaya bata ma san wai akwai wani abu da ake yi wankan janaba ba ka san subhanallahi abun ya ɓaci a ce mace ta gama do hayewa da ta haye haye da komi da ƴaƴa da jikoki wai amma ita gaba ɗaya bata san abin da ake ce wankan janaba ba kaga kenan ita ba ta yi ne kenan wal iyaz billah to jahilci ba ba ya da kyau shi yasa yana da kyau a yi kokari a mai da hankali wajen fahimtar haka addini to shine cicciɗawa farilla ne sannan walfauro da gaggautawa ya zama sadda kake yi kana ya zama kana yi kuma kana tsayawa kana yin wasu abubuwa can daban haka kamin ka kai wani wuri har wani wuri ya bushe inda ka wanke ki a ka yi shi tsare cikin lokaci ka yi ka haɓara lokaci guda shine sadi shine walfauro da gaggautawa din sannan wata halilu sha'ar wata halilu sha'ari da tsatsaife gashi gashin kanka ka tabbatar da ka tsatsaife shi da kyau da na gemin ka da komi duk dole ne ka tsatsaife shi ka tabbatar da ruwa ya shiga a cikin su shine ma'ana wa dagasu madfurihi da daddanna ko daddafa kitsatsen shi wannan din wai idan mace tana da kitso ne a kanta ta tabbatar da ta daddafa ta tabbatar da ruwan nan sun shiga cikin kan nata da kyau dan in ta yi ba ta wanke kanta da kyau ba wankan nata bai yi ba kamar yadda ake samun wasu mata suna yin wasa kawai mace wai sai ta yi wanka wai ba ta wanke kanta wai saboda ya wanke kai ai zai tayar da kitson ta ya lalace ko kuma ya sa mata ciwon kai ko wani abu wannan labari ne take yi magana ce take ta banza dole a wanke kai da kyau wajen alwala dole a wanke kai da kyau idan aka yi alwala an aka yi wanka ba a wanke kai da kyau ba ruwa sun ka shiga cikin gashin kan ba to wankan bai yi ba shi yasa dole ma ne in ma irin robobi ne zai kulle gashi da shi ya ta kukkulla to ta tabbatar da ta kwanci waɗannan robobin saboda gudun kai zan ruwa ba ya shiga ciki sai ta gama wankan sannan to shine to to shine wa dagasu madfurihi da mammatsa kitsatsen shi shi wannan gashin sannan sai malam sai muna magana bayanin shi kuma sunnoni din yace wasu nanuhu abinda a sunnonin shi shi wanka din arba'atun su ko guda hudu ne na farko gasul lereni wanke hannuwa awwalan da farko wal manzuma wacce da kurkurar baki wal istinshaqu da shakarwa wa mashu simakhil uznaini da shafar ramun kunnuwa to wannan shine sunnoni na wanka ya ce na farko wanke hannuwa ka fara wanke hannuwan ka tukun kamin ka fara sa hannunka cikin kwano in kamar yanzu bokiti ne ka je da shi zaka yi wankan ko wani kwano daban to kamin ka fara sa hannu ciki kana kan hoto ban kana zuba ga cikin ka fara karkatawa tukun ka wanke hannuwan naka in ka wanke hannuwan naka sannan sai ka ci gaba to wannan wanke hannuwan sunna ne sannan ka kurkure bakin ka bayan ka wanke hannuwan naka kuma ka shaka ruwa ka fyace eh haka ne sannan kuma da shafar kunnuwanka ka shafi kunnuwanka to wannan shi as sunna na wanka to sannan malam kuma zai mana magana kamar yadda muka sani da makocin shi wanka in ka zo duk yanda ka yi shi in ka zo daga yin niyya ka inda ka fara kaka ta ka wanke hannu naka kawai ka ci gaba da wankanka ko baka tsaya wancan alwala ba can mun kanto ga mustahabbai ko na cewa ana so duk gaban naka ma na alwala gaba ɗaya ka bi su kamar da ka san kana alwala kai alwala gaba ɗaya chip ɗinta ka wankewa shudi ɗaya ɗaya ga gaban naka sannan sai ka ci gaba da sannan ka ka fara zuba ruwa ga kan naka kana kan hoto wasu uku ka wanke sannan ka wanke bangaren rabin jikinka na dama sannan ka wanke bangaren jikinka na hagu sannan sai ka ci gaba da wawatsa jikinka ko ina ya samu ruwa wancan shi din an so ne in kai haka nan mustahabi ne kana da ladar samu haka nan amma in baka yi ba wankan ka yayin daga zuwan ka kayan niyya kawai ka ci gaba da wankan ka in dai ka game jikinka da ruwa ko ina ya samu ruwa kuma ruwan masu kyau ne waɗanda suke masu tsarki ba masu najasa ba to shikenan ba ba kuma wanda sun ka jikita da wani abu ba to shikenan wankan ka yayi to shi ne ma'ana ɗin to sannan shi sahawan da wancan lokacin da ce da mutum zai zo gebe ne zai yi kurma kawai zai ɗai kurmi ya yi niyya kawai ya faɗa cikin ruwa ya ta kurma shi wankan nashi ya yi to shi ne ma'ana sannan sai ma na ci gaba da cewa amma fara ido ta yammumi amma farillan ta yamma kamar yadda an ka sani dai kada zan kuma tun da abubuwan ba mamaki bane kai za a ce wani bai sani ba wai me aka ce ma janaba janaba ana yawan faɗin janaba ɗin nan ma'ana shine wai duk sadda mace ta sadu da mijinta to dole ne sai ta yi wanka kuma dole shi ba mijin sai ya yi wanka ko kuma ya yi mafarki yana saduwa da mace har mani ya fita gare shi ko kuma ita ma mai ko mace ce ta yi mafarki tana saduwa da namiji har mani ya fita gare ta to duk kowanne daga ciki shine aka nufin yin wanka ne yin wanka shi aka nufi da janaba da ainihi saduwa da mace ko kuma fitar mani ta hanyar jin daɗi wato ta hanyar al'ada kamar yadda aka saba ko a bacci ko a fake ko sanadiyar tunanin mace ko kuma mace sanadiyar tunanin namiji har mani ya zo mata to shine ma'anar watan janaba din to shine ake nufin da sai an yi wanka in hakan ta faru din to sannan sai malai ci gaba da bayani shi kuma game da a taimama ita kuma ita ko ka taimama kamar yadda an ka sani abu ne wani sauki ne wanda Allah ya kawo idan mutum yana cikin rashin lafiya wanda bai iya taba ruwa to shine sai ya kamar bai yana rashin lafiya wanda in ya alwala ya taba ruwan nan rashin lafiya tashi za ta karu ko wani abu ya faru haka to shikenan an ba shi dama sai ya taimama ko kuma ya zama yana cikin halin tafiya bai da ruwan da zai alwala din kuma ya nema ne mara lisan bai samu ba shikenan shi ma sai ya taimama din ko mara lahiya ga shi lokacin sallah ya tahi yana gudun kuma lokacin ya ta ga ya zaune kuma bai iya tashi ya tai ga inda ruwan yana iya alwala da ruwan amma sai dai ba su kusa gare shi amma bai iya tashi ya tai can kuma ba wani wanda zai miƙo mashi to shi ma irin wannan ba shi dama sai ya taimama a to shine zai magana kan taimama din ya ce wa amma fara'idu tayammumi amma farillan taimama fa samaniyatun takwas ne anniyatu niyya wasa'idu dahiru da wuri mai tsalki wal fawru da gagotawa wadarbatul ula da dafa ƙasa na farko wa mashul wajahi da shafar huska wa mashul yadaini da shafar hannuwa ilal ku'aini zuwa wuyan hannu wattisaluhu da sadar da ita bil ibadati da ibada wa fi'luhu da aikata sai da aikata ta ba'da lokaci bayan lokaci ya shiga ma'ana shine yace na farko niyya kamar yadda an kasan niyya farilla ce ko da baka hurta ga baki ba in kai niyyar tayyama ka kawai yayi shi ma wasa'idu dahiru da wuri mai tsalki wato shine in ya zama a kana son zaka yi ainihin wato tayyama to ka samu wuri mai tsalki inda ba najasa wurin ko fitsari ko na mai kama da haka to wuri mai tsalki wannan wurin ka same mai tsalkin sannan ka dafa farilla ne in ka dafa mai najasa kai sallar kai bata yi ba tayyama ka bata yi ba balle sallar ka sannan sai mala yace wal fawru da kuma gagotawa ita ma taimama haka na aka so ka yi ta a lokaci guda kai zama kana tsayawa kana wasanni ko kana wasu abubuwa can daban kuma kana taimama wadda rabatul ula da dafa ƙasa na farko wato shine wannan dafa ƙasa da zaka yi na farko sadda zaka shahi huskar ka da shiya to shi yake nufi farilla ne kuma masul wajhi da shafar huska din shafar huska ita ma farilla ce wa masul yadaini da shafar hannuwa ilal ku ayin zuwa wayan hannu wani iko na Allah wato kaga wayan wanka hannuwa zuwa wayan hannu cikin alwala sunna ne amma wurin taimama shi kuma farilla ne to shine ma'ana wanke hannuwa ta shafar hannuwa din zuwa ga wayan hannu to shi kuma sunna ne farilla ne kai sannan wata saluhu da sadar da ita wannan taimama din bil ibadati da ibada ya zama sadda kana gama taimama sai ci gaba da sallah kada ka yi taimama yanzu sai ka jira wai sai an dan ƙara jima za a tada sallah sannan a ta yi a'a sai ka saki wata ga yakara kuma kana yin taimama isa da ka gama sallar da kake ta farilla to shikenan ita ta ta kare da aiki ta walwale kenan kuma in za ka kare wata sallah sai ka sake wata ta yamma yanzu eh saboda haka kuma duk abin da ka kira alwala ita ma ta yamma yana kare ta ita ma to shine a darbatul yadaini ki watan dafa kasa kenan sadar da ita da ibada kai wa fi'luhu da aikata ta ba'da lokaci bayan shiga lokaci sai lokacin sallah yayi sannan zakai ba ayin ta yamma tun kamin lokacin sallah yayi a sai lokacin yayi sannan kai alwala ce kana eh alwalaka ko kwanaki saka eh in dai ka tabbatar da ba za ta kari din ba yayi in ka tabbatar da ba za ka yi abin da zai sa ta kari din ba to shine to wannan shine farallan ita wannan taimama din a shine watan niyya wuri mai tsalki gaugautawa dafa ƙasa na farko shafar huska shafar hannuwa zuwa wuyan hannu sadar da ita da sallah yawwa da aikata ta bayan abin da to shine sai sunnoni ya ce wasu na ruhu sunnonin taimama salasatun uku ne a tartibu jerantawa wata jididud darbati da sabunta dafa ƙasa lile daina ga shafar hannuwa wa masu mazada da shafar abin da ya karu alal ku aini bisa ga wuyan hannu ma'ana shine sunnonin taimama na farko a tartibu jerantawa in ka dafa ƙasa ka fara shafa huska sannan ka shafi hannuwa dama kocin da shafar huska da shafar hannuwa su ɗaya ne da man ɗaya kan taimama ba a shafar kai wurin taimama ba a shafar kunnuwa ba a shafar hannuwa eh kafafuwa iyaka dai shafar huska da hannuwa ne dama kawai na ɗaya kan taimama kocin to jiran ta su ɗin to shi ma ka fara shafar huska sannan shafar hannuwan to shi ma sunna ne sannan wata jididul wata jididul darbati da sabunta dafa ƙasa lalle da ne ga shafar hannuwa wai ma'ana bayan ka dafa ƙasa ka shafi huskarka to in ka kawo kuma za ka shafi hannuwanka sai ka ƙara dafa wata ƙasar sannan sai ka shafi huskar taka sai ka shafi hannuwan naka din shi ma sunna ne sannan wa maso da shafar abun ma za da abun da ya karu alal ku aini bisa ga wuyan hannu wai ma'ana shine da bakin ku zuwa marafiƙai goyo hannu kenan to shi shafa ta sunna ne shine ma'ana abun da ya karu bisa ga ku ne to wannan shafa shi sunna ne kaga ga alwala amma shi farilla ne amma ga tayyama sunna ne to shine ma'ana to wannan shine abin da ya shafi farillan taimama kenan da kuma sunnoninta to sai kuma farillan azumi mala ya ce ba wa amma fara'ilu saumi amma su kuma farillan azumi fa ithnani biyu ne su kuma anniyatu niyya wal kaffu da kamewa anil mufdirat daga abubuwan ci wato shine idan mutum yana azumi dole ne yayi niyya in an kai azumi ba da niyya ba shi ma niyyan nan ba ta azumin nan ba yayi ba dole sai kai niyyan nan kamin alfijir ya hito ya zama cikin dare ne kai akwai sauran dare sai da kai niyya din amma da a ce kamar irin baka yi ne azumi ba kawai dai sai da su hata waye kawai sannan ka ce za ka ɗauki azumi a abaye ba inda alfijir ya to lokacin to yin niyya din farilla ne sannan kame baki kame kai daga abubuwan ci duk abin da zaka ci ga baki ko wanda zaka sha na wanda ya sha ruwa kenan to yana kare azumi haka nan sai ma irin kaman saduwa da mace shi ma mutum ya kare mai azumi kuma sai ma yayi kafara azumin wata biyu jere da juna haka matsayin kafara sannan kuma ya ranka shi shi yasa yana da kyau dole kiyaye mutum na azumi ya daina wasanni da mace ko wasanni din tunda kaga mutum ya ina yin wasa da ita sai zan mazi ya fito mashi in mazi ya fito mai wannan azumin nashi ya kare kuma ba ci abinci zai ba zai dore da shi ya dorewa zai da shi sai bayan sallah kuma sai ya ranka shi idan mazi ya fita mashi amma in mani ya fita gaba ɗaya wajen wasannin ma to shi kuma kafara zai baki ɗaya to shi yasa amma in mafutun mafarki ne yana azumi sai mafarki yana saduwa da mace mani ya so mashi to ba komi azumin shi yana nan sai ya tashi ya wanka ne kawai shi kina ba matsala in mafarki ne ya ko da rana ne ko kuma irin da safi misali kila mutum janaba ta kama shi cikin dare bai yi wanka ba har safi ya tawaye wannan ba laifi bane shi kuma azumi ne bai bace ba shi ma ba matsala bane sai ya tashi ya wanka ne don mutum ya waye gari da janaba ba komai azumin shi yana sannan sai mana yace wasu nanu sunnonin shi azumi din salatatun uku ne na farko ta'jilul fitr gaggauta cin abinci wa ta'khiru suhur da zinkirin sahur wa kafful lisani da kame harshe ma'ana shine wato a gaugauta cin abinci ma'ana shine idan rana ta faɗi an ka tabbatar da diman rana ta faɗi to ka ci abinci kakka ce kai sai ka gwada wata jarunta kila sai an yi sallar isha'i zaka ci abinci ko sai bayan sallar tarawih zaka yi a'a ba a haka nan da dai rana ta faɗi lokaci yayi dima an tabbatar to shikenan sai ka ci abinci to wannan gaugauta cin abincin sunna ne kana da lada in kai haka nan ka kai kama kuma ka ji sauƙin yiwa amma kuma an baka lada wa takhiru suhur da kuma jinkirin sahur wai in zaka yin sahur ka bari sai can cikin ƙarshe ƙarshen dare sai ka tashi ka yi kamar yanzu misali kila sai ka tashi irin ƙarfe hudu ko uku da rabi ya danganta wani tsakanin misali sai ka tashi ka yi sahur to ka bari sai wancan lokacin ka yi sahur din sunna ne kana da lada malmakin ka ce ka yi sahur tun ƙarfe goma na dare ko tara na dare misali in ka yi sahur din kai haka nan kai azumi yayi ko makwancin haka gaba ɗaya ba ka yi sahur ba ka yi azumin azumin yayi inda ka ni yayi da matun farko amma dai sai dai ka yi sahur din kuma sannan ka bari kuma sai lokacin ƙarshen daren sannan ka yi sahur din to sunna ne kaga wannan ne kai an ka taimaka ma fa tunda kaga in kai jinkirin sahur din kaga zaka ji saukin jin yunwa kai ma ko tunda ka ci abinci baka dade kwarai da shi ne ba su haya ta yi asuba ta yi to ka gani amma kuma da haka hada lada kuma Allah zai baka Allahu akbar to wannan kenan sannan wa kafful lisani da kame harshe kana azumi ba a son ka zama kana ashar kana zage-zage kana cin naman mutane kana batanci ga mutane kana abubuwa kala-kala kana azumi wani hadisi ma na cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' da yawa zaka samu mai azumi amma bai da komai sai yunwa saboda me saboda irin waɗannan abubuwan to ana so mutum ya kame harshe ne sunna ne to wannan kenan to kuma sai malam zai mana magana kan zakka ya ce wa amma fara'iluz zakati amma farillan zakka fa arba'un su kuma hudu ne na farko an niyyatu niyya wata mamul hauli da cikar shekara wata mamun nisabi da cikar nisabi wa adamun naƙali da rashin ɗaukar ta zuwa wani wuri to wannan shine ma'anar zakka shine kamar yadda ka sani Allah mutum ya hore mutum dukiya ko ta tumaki ne ko ta shanu ne ko ta awaki ne ko ta raƙumma ce in dai sun kai adadin zakka to shine sai mutum ya fitar da zakka amma da yanzu ba za mu shagalta da karatu zakkar tumaki da dabbobi sai dai mu bari sai gaba tunda dai mafi yawanci an fi yawan yin zakka na kayan noma ne da kuma na kuɗi mafi yawanci ba wasu bangare bangare zaka isko ba ko ina ne suke da dabbobin yin zakka din ba amma dai gaba insha Allah mun zo da tashin gaba za mu yi bayani insha Allah daidai gwargwadon yadda ya kamata to shine yin zakka din to yace na farko cikin farallan ita zakka din nan zan mai bayanin ita ma yadda aka yi ta din wato shine kamar yadda aka sani idan mutum yana da kaman kuɗi shine dinari ashirin in dai sun kai adadin yawan dinari ashirin ko kuma in azurfa ce ko kuma ya zama watan abun nan kenan dirhami ɗari biyu in azurfa ne ya zama sun kai dirhami ɗari biyu in kuma zinari ne ya zama ya kai dinari ashirin to da nan ne zakka ta isa waɗannan kuɗin dinari ashirin ɗin ga su ne ake fassarawa ko yaushe duk shekara da kuɗin mummunan gida Najeriya misali sai a auna su a gano shi yanzu to su dinari nan 20 daidai suke da dubu nawa namu na nan kasan mu na Najeriya misali da ma sauran mutanen kasashen duniya to su ne aka fassara shi yasa kaga sai kaga abin yana canzawa sai kaji an ce wannan shekara zakka naira dubu kaza ne dubu ɗari kaza ne kuma shekara ta gada kaga an samu canji an samu rage kokari to ya danganta ne daga faduwar darajar naira mu ne in ta samu daraja to kila sai ta ha kuɗin su rage shi in kuma bata samu daraja ba ta ƙara faduwa ne kuma sai haka ga ta ƙara ne to ainihin dinari 20 din ne ake auna kuɗin da su shi ne ake fitarwa ɗin shi yasa kaga shi ake magana da wannan da sabi ɗin to sai kuɗin sun kai haka amma don kana da wata dubu ka ɗari dubu hamsin wannan ba ka da zakka sai in sun kai da sabi ɗin dinari 20 suna nan suna kokarin duk shekara suna fitawa din duk da yake wasu malamai suna cewa kai abinda ma yafi tsarkaka ma inda sun samu ne da mutum ya hankuri ya daure wato ko nawa ne a gare ka na jarin ka kawai ba sai sun kai nisabin ba kawai kai zakar su in kai haka nan din ma ka samu lada ko zakka bata waje bakan kaba dai ka samu lada na kai tsarka ai saboda haka yana da kyau haka nan din wasu haka sun suna ganin cewa yana da kyau yin haka nan din ma amma dai bata waje ba din ba dai sai in ta kai wannan nisabi din sina dinari 20 din to in ta kai wannan adadi ko nawa ne sun ga kai kamar yanzu misali ga kaddalawa ne zani ba na ce shine nisabin na bona bana ba amma dai misali zan sai a ce misali ga yanzu misali sai a ce ai miliyan 1 da dubu 100 ɗaya misali su azzakka eh sai sun kai haka na sun haka nisabi na zakka to ga ka'ida ka gane to sai ya zama kai kuma kuɗin ka sun kai miliyan goma to abin da za ka yi miliyan goma za ka raba ba waɗannan kurin su kaɗai za ka warewa ka hitar da zaka saura ba da su ba a duk kuɗin naka ne gaba ɗaya za ka haɗewa wuri guda total sai ka buga sai ka raba su arba'in in ka raba su arba'in sai ka ba da kashi guda shi kenan shi azzakar su wannan abin da ake yi na zakka na kuɗi kenan shi ne ake shi yasa ka ji ana cewa rubu'ul ushri ma'anar rubu'ul ushri shine a raba goma ya an ka raba goma sai a dauko kashi guda sai a raba shi hudu ya an ka raba shi hudu sai a bada kashi guda shine in ka raba 40 din zai baka wancan raban ko miliyan nawa ne ka haɗe su gaba ɗaya ka buga sai ka raba sai ka raba su 40 in ka raba 40 ka bada kashi guda kuma in zaka bayawa din wato ya samu kamar yadda an ka sani zamu yi insha Allah wancan gaba wadanda ake ake ba zakka din miskinai mabukata da sauransu to wannan shine abin da ake bukata kenan wurin zakka kuma ba ba sharadi bane zaka ji wasu na kawo wasu dokoki nasu in zaka bayawa sai dai ka dunkule ka ba mutum guda don shi ma ba dai hatan ba haka an kace ba ba dole bane wannan ba in ka ce duka dunkule ka ba mutum guda in ya zama to miskinin suna da yawa unguwa ka kuma ka ba mutum guda shi kadai ka kyale su ka ga duk halin su ciki ka gani baka taimaka musu kenan baka taimaka musu ba saboda haka dai ka dai rarraba din ka ba su din ba a ce dole sai ka dunkule ka ba mutum guda ba ko mutum biyu ba amma dai kuma kan mutum yayi ne ta kuma ya zama a dauki naira 100 100 ana ba mutane zakka ko 200 to me za su ce ko 500 ma saboda haka a dai kokari a dan daidai da ya kamata da kwatanta to shine tunda yanzu kaga misali zaka hitar da zakka zaka bada misali kalamci sai a ce zaka bada 50 misali to kaga 50 ai ko dubu ko so ko goma kan raba su ka samu tun goma kan ba su ai su miskinan nan ba karamin dadi da su ji ba to ka gani to wannan shine to sai malam kuma ya ci gaba da cewa a niyya tana daga cikin farilla ya zama sai ka tabbatar da lalle kai ne ba da tsakanin cikin zuciya ka sanan ta yi sannan wata mamul hauli da cika shekara ya zama shekara ta cika dan dan ma'ana in kana da waccan duke da banka faɗa din ta dazu sai fa in ta shekara guda cif sannan zaka yin zakka in ba da shekara ba ba zakka gare sai in ta shekara kuma amma fa a kula nan na dukiya ake magana akwai kuma an sani ta kayan gona ita ta kayan gona ita ba sai ta shekara ba in dai kan noma abin da isa zakka din to shikenan zaka yi ba magana sai ta shekara bane ita kayan gona ba na zakka ba kayan gona shi ba sai sun shekara ba in dai ka samu adadin abin da kai na sabi to zaka hitan ne da kuma irin abin da ake gina irin masu gina zinar da sauran irin abin da ake gina na kuɗi din nan to shi ma in ka gino abin da ya kai kuɗin nisabi din to sanda ka gino yan gaba kuɗin nan to sai ka da zakka wannan lokacin ba sai sun shekara ba su kuma wanda aka magana shekara ko can dukiyar da kake amfani da ita kana kasuwanci da ita to shi yake nufin sai in ta shekara guda su kutum sannan zaka yi ta da zakka in gare ta shi ko kamar yadda mun ka sani na kayan gona idan mutum ya noma kayan gona to abinda zai awana ma in yi sun kai sa'i 100 sa'i 300 sa'in nan 300 duk dake ba auna da hannuna ba amma dai akwai wani bawan Allah da ya ce lalle tabbas yayi wannan kokarin dan ya fahimci hakikanin abinda sa'in nan zai kama da irin tiya ta mu ma'auni in mudun mun irin namu nan mu da muke amfani da shi ya ce ya auna shi da irin tiya irin wannan ma'aunin namu ya ce abinda zai bawa tiya 240 yake kamawa irin tamu shi wannan sa'i da saboda kocin shi sa'in bai ida yin girma irin wannan ma'aunin namu na tiya din ba to in kan noma gero ko dawa ko masara ko shinkafa ko alkama ko dai wani abin da mai kama da haka wanda yake na ya kai ada haka ya kai tiya 240 to su kuma sai ka raba goma in kan raba goma sai ka bada kashi guda shikenan shi kuma shi azzaka kayan noma kenan kuma kamar yadda an ka sani in ka noma ne wato akwai waɗanda ba a yi mazakka shine waɗanda ake mazakka ɗin nan duk abin da aka ɗauka matsayin abinci mafi yawanci ne abinci an ka ɗauke shi sannan kuma ana iya aji shi kuma bai lalace ba banda wanda yan ayyabo shi yanzu da ya kwana uku ko sati guda lalacewa za yi banda irin waɗannan ba su da zakka irin su kayan miya kenan irin su kayan marmari hakan ga misali mangoro gwaba menene wannan duk ba su da zakka su ma irin su rake ba su da zakka ita ma rake ba ta da zakka to kamar irin waɗannan amma dai irin kayayyaki dai na abinci wanda aka ɗauka matsayin abinci mafi irin jayi ana ɗauka ta abinci kuma ana iya aji shi kuma ana cewa duk abin da yake da mai shi ma yana cikin waɗanda aka ba ake hitan da zakka to shine ma'ana shi yasa ma ga wasu malamai ana magana kan zakar gyada wasu ce ba ta da zakka wasu ce tana da zakka saboda abin da yasa tunda an ce waɗanda duka ƴaƴa a cikin ƙasa a mazhabin malikiya duk abin da yake ƴaƴa a cikin ƙasa ba a hitan mai da zakka kamar irin su rogo su dankali hakan ga da masu kama da su duk ba a hitan masu da zakka to sai sun ka ce ai ita ma gyada cikin ƙasa ta kayan ɗiyan saboda haka tunda haka ne ita ma ba ta da zakka to amma ita kuma tana da mai kuma an ce ana fitar da zakka ga wanda yake da mai kuma ana iya tana iya kila kuma gashi an tana karba ajiya ita ma aji ta to saboda haka wannan dai yasa bani na malamai wasu na ganin cewa dai ba sai ai ba amma dai ni ina ganin yin din dai shine mafi dacewa mutum yayi kokari ya fitar da zakka ta gyara hadin yafi kaga ai in ka hitar din in tana da zakka shikenan ai dai ka hitar din in ma ba ta da shi dai kuma ka samu lada ai wannan zakka din da kai ka samu ladan yinta ka samu ladan yin sadaka saboda haka fitarwa din gaskiya ni ina ganin ni a na fahimta a ra'ayina zai fi to shine a zakka kenan ta inahi ita wannan ne ta kayan gona kenan goma aka raba to amma in ya zama abin da kan noma din irin wanda ba ba ruwan sama an kame bane a'a kai ne kaman ruwan da kanka kamar yanzu misali sai a ce ka shi ka masara amma kai ka zuwa kana yin ban ruwa gare ta to in ta kai nisabi din in zaka yi tawwa to ba ba goma zaka raba ka ba da kashi guda ba in kan raba goma din to shi kashin guda shi ma sai ka ƙara raba shi biyu sai ka bada kashi guda wai sai an kamalan gwami saboda kai ka bashi ruwa da kanka shi ko wangana mutum da ruwan sama ne ba kai kai ba ruwan nan ba shi yasa sai an kace to ka bada kashi ɗaya bisa goma to wannan shine yanda ake yin zakka ta su kayan noma din kuma hadari ne gaskiya ga rashin yi muna fatan Allah ya ba mu ikon aikatawa ga duk wanda Allah ya hore ma sannan nisabi to shine kamar yadda muka yi bayani sannan wa adamun nakali da kuma ka dauke ta kuma ga nan garin ku ga mabukata na wai sai ka dauke kuma kai wani gari ita ka kai a ka tsaya dai ka ba mabukatan garin ku shi an kai bukata ne sannan sai ya ce wala hata lasu adabin zakka tana da lulubba guda uku na farko dibu nafsin daɗin rai fiha a cikin ta wa kaunuha da kasancewa ta khiyaral mali zababbar dukiya wa satruha da boye ta anil uyuni daga idanun mutane ma'ana shine ka bada ita sadaka ka bada zakka kai kaji kana ta jin bakin ciki da damuwa wai kai kamar kai ka rage ni a'a ya zama kowa zaka ba cikin jin daɗin rai da murna da komai kai gashi zaka hitar da zakka to haka ake bukata cikin daɗin rai sannan bayan haka nan da kasancewa ta kuma zababbar dukiya ya zama in za ka baya waɗin kai da zan misali kamar yanzu kana ka noma gero wancan ya yi kyau wancan bai yi kyau ba sai in za ka bada zaka sai ka ciro cikin wancan wanda bai yi kyawun ba da shi za ka bayawa a'a ka zaɓa daga cikin masu kyawun nan shi aka so ka yi tabi to shine sannan da boye ta in za ka bayawa an yi son ka zo ka kai wanda za ka bayar ita a boye ba wanda ya gani to ya fi to shi ma ya haka nan din wato ɗaya ne daga cikin ladduba ta ana son haka nan din to shine ɓoye ta daga idanun mutane sannan sai malam zai mana magana ga aikin hajji shi kuma ya ce wa amma fara'idul hajji amma farallan hajji fa arba'un su kuma hudu ne na farko ya ce an niyatu niyya wa dawaful ifadati da dawaful ifada wasa'ayu da yan tafiya bayna safa wal marwa tsakanin safa da marwa wal wuqufu da tsayuwa bi arafa ta arafa tsayuwa arafa kenan to wai ma'ana shine malam yana nufi farallan aikin hajji na farko niyya kamar yadda an ka sani niyan nan ko za ka yi ifradi ne ko za ka yi kirani ne ko za ka yi tamattu'i ne dukan su dai yin niyya din da ya farilla ne sannan da dawafil ifada dawafil ifada shine bayan an zo duk an yi ka zo ka yi duk sa'i tsakanin safa da marwa da tsayuwar arfa duk an yi ranar sallah kenan bayan an dawo an zo kun zo kun yi watan jamratul aqaba kun jefi jamratul aqaba sannan dada an ka dawo kai aski to sannan sai ka zo kai wannan dawafi to shi aka ce madawafil ifada duk bayan an yi wadancan da aka yi so ranan sallah kenan mu gare mu kenan nan ko to shine ran a to shi aka ce madawafil ifada dama dawafin kala biyu ne akwai dawafil qudumi akwai dawafil ifada dawafil qudumi shine sanda mutum ya shiga ya zo maka din zai gabatar da wannan dawafi din dawafil ifada kuma shine wangana ne shi kuma wanda bayan an yi an zo an kammala an jefi jamratul aqaba ranar sallah to shi ne yake nufi din to yi ne shi ma farilla ne in mutum bai shi ba aikin haji ne ya ba farilla gare shi wasa'ayu sannan tafiya bayan safa wani tsakanin safa da marwa duwatsuna ne guda biyu wannan dutsen guda ana ce mashi safa wannan dutsen guda kuma ana ce mashi marwa to in ka zo ka zo wajen dutsen safa ka hau bisa gare shi in ka zo wajen sannan sai ka dawo ka gangaro ka zo wajen marwa to yin wannan sa'ayin farilla ne in ka zo wurin wannan dutsen na marwa ka zo inda yake da ka hawo bisa gare shi ma in ka hawo bisa gare kuma sai ka yi addu'a ka yi addu'a sannan sai ka sake dawowa kaga in kai wannan tafiyar da kai hawo matsayin guda kenan don guda bakwai ne shi ma aka yi sadda ka hawo dutsen na marwa din da farko din misali in ka hawo dutsen na safa din kana hawa ne in ka zo bayan ka addu'a in ka zo ka zo dutsen marwa ka hawo shi ma ka yi addu'a to kaga kaya tafiya ta farko kenan sai ka sake dawowa wurin dutsen na safa wannan dawowa ita ma biyu kenan in ka koma ga namura uku haka nan da tafiyar da dawowa don matsayin cikin lissafi suke za a yi guda bakwai to shi ne wannan tafiya tsakanin safa da marwa ɗin a wurin aikin haji shi ma farilla ne sannan wani hukufu bi arafa ta da tsayuwar arfa wanda ake shi ma kamar munan sai a ce rajaji bidi kenan mu gare mu to wannan tsayuwar arfa ɗin da ake yi a to ana gobe sallah kenan to shi ma farilla ne in mutum bai shi ba shi ma sal hajji ne bai ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ke cewa alhajju arafat arafat ma shi ne ita ce aikin haji din gaba ɗaya din gurgun to sai sunnoni yace wasu nan wasu sunnoni aikin haji an san da shi aikin haji farilla ne ga duk wanda Allah ya ba wadata ya ba shi lahiya kuma akwai hanyar da zai tafi din to wannan farilla ne dole mutum ya zo yi a wasu nan wasu sunnoni aikin haji isna ashara goma sha biyu ne arba'un hudu lil ihrami ga harama suke al'ula na farko gusulun wanka muttasilun mai saduwa da harama athaniyatu na biyu at-tajarrudu tsiriyanta min al-mahidi daga kewayayyen tufafi fi izarin a cikin zane gyapto kenan wani da'in da mayafi ya zama kasa zangi da mayafi wani alayi da kuma takalmi ka sanya to waɗannan su ne yake nufi da guda hudu a nam sai sai na ce a salisu ko na uku raka a tani raka a biyu sai kai raka a biyu bayan kayi halma ɗin kenan sai kai raka sallah ta nafilar raka a biyu arrabi'atu na hudu at talbiyatu yin talbiya shi kuma talbiya shine mutum yayi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to wannan ita ce talbiya to yin ta din ita ma wato yana daga cikin a sunnonin ita aikin hajji din a to shine nan mala yace a guda hudu ne yace na farko gusulun muttasilin ko wanka mai saduwa da harma sadda za ka yi harma da aikin hajji din lokacin da kuka zo to yin wanka to yin wannan wankan sadda za ka yi harma din to sunna ne sannan da kuma ka cire kayanka ba a yadda ka sanya taguwa da wando kaya dai waɗanda ɗin ka ki irin haka ba to ba a sanyawa sai ka cire su sai ka sanya shine a tajarrulu tsiryanta min almuhit daga kewayen tufafi fi izarin sai ka sai gyabto zane kenan wani za'in da mayafi sai ka sanya amma ba ka lulube kanka kai namiji ba ya lulube kai ne da huska sai dai ya basu saki amma ita mace an ba ta dama ita za ta lulube ita kuma kanta an ce mahauskata ta in ma ta kama kila tana da kyakkyawa ce ita kwarai gudun kar ta fitinu da wasu mutane ba laifi bane in ta daure huskarta amma ko shi abin da za ta rufe kan nata huskarta da shi ya kai ya zama dunkiwa ne ta yi ya zama ta sako da shi ne dai ta dan rufe ta yawa ne haka to shi ma wannan ba komai ita ɗayanka ba dama amma dai shi namiji da kai ne da huska ta yi duka ba zai ba zai rufe su ba ya basu saki ake bukata to shine mutum ya sanya wata rana wani yake cewa shi duk qur'ani shi bai ci inda Allah ya ce an ta yi wani aikin hajji a ebe tufahi a sanya wannan hirami din ba saboda haka shi ba zai yi ba a'a malamai suka ce ka ko karanta duk qur'ani da duka yace shi ya karanta kab bai ga inda an kace ba sun ka ce to ka karanta wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ka karanta inda Allah yake cewa duk abinda manzo Allah sallama ya baku ku yi aiki da shi ya duk abinda ya hana kuma ku hannu to yana nan ciki don shi manzo Allah shi yace ai haka ne Allah akbar to shine to sa wannan kayan tuwahin to shine yake magana din ba a sa tuwahi wadanda dunkaki haka yanzu a aikin haji sannan na uku raka'ata ne raka'a biyu bayan kayi harma din kayi wanka ka sa hiramin naka to kuma za ka yi sallah ta nafila raka'a biyu to shi ma sunna ne sannan talbiya da mun ka faɗa din labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak shine sannan sai ya ce wa arba'un to su kuma waɗannan sunnonin guda hudu su kuma to lid dawafi ga dawafi suke al'ula na farko yace almashi yin tafiya ƙasa ya zama sadda zaka yin dawafi shi kuma na Ka'aba ƙasa ne kake yin tafiya ma'ana dawafi shine kamar yadda an ka sani zagayen ɗakin Ka'aba wato zaka fara daidai wajen Hajarul Aswadi duci ne duci Hajarul Aswadi wanda idan inda ka te ka zagayo kai shudi daya in ka kewayo kaya yu haka ya haka na haso bakwai to shine wannan watan dawafi din to yi ne su bakwai to to shi ma farilla ne sannan in za ka yi ne kuma shi ka'aba din ya zama wajen hannunka na hagun take ba hannun dama za ka mai da ka'aba ta ka'aba ba hannun hagun za ka mai da ka'aba ta haka na zagayewa to shine za ka haka na so bakwai kuma daga nan to shine yake magana tafiya ƙasa to kakka ya zama ka hau abin hawa sadda za ka yi yin wannan dawafin a ƙasa din to shine yake nufi sunna din ne to amma sai in mutum na da larura kaman ciwon kafafuwa ko wani abu wanda ba zai iya tafiya ƙasa ba to ba komai wanda don ya haurin wani abu ko don wani ya ɗauke shi haka sannan a thaniyatu na biyu ta ƙabilul hajari sumbantar dutsen wato hajarul aswad kenan bi famin da baki aw bi yadin ko da hannu wato shi hajarul aswadin yana nan wanda in mutum ya zo gare shi zai fara dawafi kuma in ka zo din zaka fara sumbanta ta kun sannan sai ka ci gaba da yin dawafin ana cewa ma wasu suna cewa duk sadda ka zagayo inda yake ka sumbance shi sannan ka wuce amma yanzu da an yi yawa da yawa kaga abin da ake magana ana cewa in baka samu dama ba sai ka watan yi nuni kawai da hannunka wajen kawai shi kinan ka wuce yau wato shine ma'ana ba sai ka sumbance shi wajen da yanzu ina kai ina magana sun mata hajjarul aswadi an yi yawa da yawa to shine bakin dutsi shine hajjarul aswadi din to shine ya wannan dutsen hajjarul aswadi din sumbanta ta da baki ko kuma da hannu ma'ana ka sa hannu ka dafa ne to shi ka sumbanci hannu naka to shine ma'ana amma dai wannan don ba da samu ba kawai nuni dai in kai wajen ya isa awwal shine biyadin biyadin da hannun shi awwalahu farkon ainihin fara dawafin kenan to yin farkon yi sumbanta tashi farkon sada zaka fara dawafi shi hajjarul aswadi din kamin ka fara dawafin to sunna ne asalisatu na uku arramalu arramalu sassaka sadda an ka zo lirrijali amma ga maza dole sai ban da mata shi ma fi salasil uwali a cikin uku na farko saboda shudi bakwai aka shi ma dawafin to wannan uku da zaka yi na farko kai kewo na farko daya kai na biyu kai na uku to waɗannan su sun akai kadan sassaka ga namiji amma sassaka an sani hakan ga ba gudu ne ba kuma ba tafiya ba haka to yin sassaka ga maza to shi ma sunna ne a uku na farko amma sauran guda hudu nan su kuma sai ka tsaka ta da su ba sannan ma da ci arrabi'atu na hudu addu'a yin addu'a bila haddin ba iyaka sai ka zo ka yi addu'a duk abinda abu bukatun ka sai ka roki Allah ba a ce dole sai bakin kala kaza ɗaya ba a duk abinda abu addu'a kana rama da zaka yi sauran addu'o'in duk da kake bukata din wannan shine insha Allah da haka in ka duba duk waɗannan abubuwan da ya kawo to su ne yake magana din gare su insha Allah din ba wata matsala Allah ya dade to wannan shine abin da abin da yake magana din to sai ya ce bayan wannan kuma wa arba'un su kuma guda hudu gangan wannan sun kare kina sai ya ce su kuma hudun suna nan lissa'ayi ga sa'ayi da ake yi wato na safa na tafiya na safa da marwa din kenan al'ula ce na farko takbirul hajari sun banta dutsi as-salis as-sani to na biyu as-su'ud hawa ala safa bisa ga shi dutsin na safa din wal marwa da kuma dutsin na marwa as-salisatu na uku al-isra'u yin gaggawa lirrajul ga namiji dunal mar'ati amma banda mace fi badal masili a daidai wannan badal masili din nan to ana so mutum ya gaggauta wajen yi kada ya zama kada ya tafiya shi a daidai daidai wannan wajen za mu bayani ma yanzu arrabi'atu yace na hudu addu'a yin addu'a shi ma bila haddin ba da iyaka ba ba iyakan ci bace tammaci ya ce ka bihamdillah da godiyar Allah husna aunihi da kike yawan taimakon shi ma'ana shine daga cikin shi dawafi da abin da ake bukata ya zama mutum ya hau bisa ga dutsen na safa ya safa da sa'i tsakanin safa da marwa ya hau dutsi bisa ga safa ya fara hawa bisa gare shi idan ya hau bisa gare shi zai yi addu'a kuma sannan ya gangara ya je zuwa ga dutsen marwa in ya gangara ya je ga dutsen na marwa ya yi ɗai kenan idan ya dawo ya yi biyu in ya ƙara kuma ya uku har zuwa guda bakwai shi ma to amma akwai wani wanda ake cewa faɗin masili wato wani ɗan wuri ne wanda sun ɗan yi alama wurin an ɗan sa wani an shafa wani fenti tsanwa haka kore wanda zaka gan su tsakanin nan tsakanin waɗannan wuraren guda inda ake bukatar kai wannan dan sauri din to sun yi haka nan to shi ake nufin mutum ya dan yi sauri ga maza amma ban da mata sai su dan gaggwata na wani su dan sauri sai sun kawo wurin shi wannan dutsen na ina na daidai na shi badal masjid din to wannan shine insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora kuma ya karba mana ibadu mu baki daya kuma insha Allah wannan shine karshen wannan littafi na gaba idi don haka in Allah ya da muna fatan kuma Allah ya mana jagora in Allah ya da kuma za mu yi kokari mu ga littafin da ya kamata mu sanya na gaba wanda za mu dora da shi insha Allah muna fatan Allah ya karɓa mana ibadun mu dukkanin kurakuran da muka yi kuma Allah ya fi mana ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa kuma da haka yana nasiha ga dukkanin jama'a gaba ɗaya yana da kyau yin kokari kwarai da gaskiya mai da hankali ga ainihin kiyaye irin waɗanga abubuwan na harkar addini domin in mutum yana mai da hankali gare su ya fi a ce ai ta abubuwa da dama wanda za ka yanzu su mutane abin da ya burge su ma ya ba su shawar dole gingimu kurum a ta rigima wancan yan kaza suna yin kaza yan kaza a ta rigingimu ga abin da mutum sai ga ko Allah bai iya da kyau ba balle sallah balle sauran abubuwa amma ba su a gaban shi ba ya hasan dai kuna so ya ta rigima kai tsaye akan wasu abubuwa din da shi kai ne bai gama farilla bai gyara farillan ainihin shi ba da ake bukata ba amma kuma yana ce yana rigima akan wasu abubuwa sai ka isko abin da ma ba wani abu ya zo ya gama rigima to saboda haka muna fatan Allah ya mana shagora ya karɓa mana insha Allah kuma za mu yi kokarin ganin littafin da ya kamata mu sa na gaba in Allah ya ta muna fatan Allah ya mana shagora Allah ya karɓa mana baki daya Allah ya sa abun ya amfane mu ya zama alkhairi gare mu baki daya a rayuwar mutum duniya da lahara baki daya barkishin manzon Allah su sallama saboda aka zanta kai ta anan dan uwan ku ne a cikin addinin musulunci shine Sanusi Sheikh Ibrahim dan Malam Nasrar Godal wa salamu alaikum a Zamfara State Nigeria wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh